الحمد لله الملك القدوس السلام جعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وحج واعتمر وصام وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابه الظلام أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن حج البيت من قواعد الإسلام التي بني عليها وهو ركن من أركانه يجب على كل مسلم مكلف يستطيع إليه سبيلا كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معشر المسلمين وليست الحج رحلة سياحية ولا عادات تقليدية ولا أعمال رياضية بل هي عبادة روحية بدنية مالية لها أهدافها السامية وآثارها الطيبة وهي صلة برب العالمين إخلاص وأعمال إيمانية وتقليد برسول رب العالمين فالحج لقاء إسلامي كبير أخوة في الله وتعاون في سبيل الله يلتقي فيه العلماء والأمراء والأغنياء والفقراء يلتقي فيه المسلمون عند أول بيت وضع للناس بدأت فيه الحنيفية ملة أبينا إبراهيم كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فهذه أول قاعدة أسس عليها البيت وشرع لأجله الحج والعبادات كلها فكان النبي صلى الله عليه وسلم الممثل الأول لهذه المهمة عند إحرامه بتلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي أعماله كلها صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين فإنه يجب في الحج أن تتجلى معالم طاعة الله في نفس المؤمن وانقياده لأمر ربه واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى كما يجب عليه الجد والاجتهاد في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الحج وكيفية أدائه لمناسكه ليسلك مناهجه ويسير طريقته ويقتفى أثره إذ الخير كله في اتباعه ولا خير في اتباع أقوال الرجال وبذلك يحج المسلم حجا مبرورا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه اتق الله أيها الحاج اجتهد في مصاحبة الأخيار في سفرك واجتنب المحرمات ومحظورات الإحرام سمع الصحابي الجليل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه ثم حاول أن تنتفع بحجك في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فاتقوا الله يا أمة الإسلام تعرفوا على مقاصد تشريعكم وحكمة تكليفكم وتفهموا معانيها وسيروا على مناهجها لتعود عزتكم وكرامتكم وتنص وتنصروا على أعدائكم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بياك يا إن وما سؤال بركة قدياتا تبتغى الله ديكم من جمعة يومنا قوم قوة ذو القعده hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1443 wanda a ƙidayen miladiya yau muna goma ga watan shida shekara ta 2022 kasancewar mun raga mun shigo a shorul hajj wato watannin aikin haji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su a cikin alƙur'ani mai girma alhajju ashhurun ma'lumat cewa aikin haji yana da watanni sanannu waɗannan watanni sanannu su ne watan shawwal da watan zulƙa'ada da goman farko na kwanakin watan zulhijja to kasancewan mun riga mun gama cin wata ɗaya daga cikin watannin aikin haji yanzu muna tsakiyansa wata na biyu shine watan zulƙa'ada kuma gashi muna goma gare shi alhazanmu daga ko da yaushe daga yanzu dinnan suna iya fara tashi zuwa ɗakin Allah idan ma kana bibiya za ka ga alhazai da dama na ƙasashen duniya waɗansu sun yi kwanaki a ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala da nufin ba da babban rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci shine rukunin aikin haji to sai muka ga ya dace a daidai wannan gaba mu yi bayani akan aikin haji domin 'yan uwanmu maniyyata maniyyatan nan daga nan har tashin alkiyama duk wanda Allah ya sa ya ji wannan sako hakan ya amfane shi waɗanda suke yanzu za su je aikin hajjin da waɗanda in Allah ya nufa za su je nan gaba mun tabbatar da insha Allah ta'ala waɗannan kalmomi za su amfanar da su ba za su cutar da su ba mu sani cewa fa aikin haji ɗaya daga cikin rukunne ne guda biyar na addinin musulunci wanda a kansa ne aka gina addinin musuluncin gabaki ɗayansa Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani mai girma walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila lalle haƙƙin Allah ne akan mutane ga baki ɗaya ga duk wanda ya samu iko ya ziyarci ɗakin Allah subhanahu wata'ala yana mai yin aikin haji wanda ko ya kafirce ma wannan umarni na Allah to dama can Allah ya wadatu daga bayinsa da'an da bayi suke ma Allah ba zai amfani Allah da komi ba kamar yadda yake saban da bayi suke ma Allah baya cutar da Allah da komai sai dai Allah ya shar'anta ayi a bari ne domin ya jarabci bayi ya saka ma wanda ya nufata da alkhairi wanda ya munana kuma ba zai riske komai ba sai abin da ya aikata alhalin Allah baya zaluntan kowa to ya jama'a mu sani cewa fa aikin haji ba wai yawon shakatawa bane ba yawon bude ido bane ba wata tada ce wacce kawai mun gaje ta iyaye da kakanni don haka kawai duk shekara sai mu shirya kayanmu waɗansu daga cikinmu su zabara sai su tafi makka don manufan mai a yau haka muka ga iyayenmu da kakanni na yi aikin hajji al'amarin ya wuce nan ba kuma wani al'amari ne na motsa jiki a ce ai in ka je aikin haji babban sakon da zaka game da shi aikin haji shine zaka yi riyada zaka motsa jiki kamar yadda zaka ji masu kiwon lafiya kan ce a dan rika yan guje-guje da tsalle-tsalle sai a ce maka to kaga in ka je aikin haji nan ma zaka dan rika motsa jiki kana tafiya kilomita 3 kilomita 4 kilomita 5 a wannan cholesterol da ke jikinka zai narke wayewa irin wannan to duk aikin haji ya fi karfin wannan babu mamaki a samu irin waɗannan ɗin a cikin al'amarin aikin haji amma ba shi ne asali makasudi na shar'anta aikin haji ba aikin haji da kuke gani ya jama'a wata irin ibada ce wacce take taɓan zuciyan ɗan adam take getta masa ruhinsa wata irin ibada ce wacce take tasiri a gangan jikin ɗan adam gangan jikin ɗan adam da gaɓuɓɓansa su rikide su koma suna ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala aikin haji wata irin ibada ce ta dukiya wanda mutum kan wofinta daga dukiyansa ya sadaukar da ita ya haƙura da ita ya miƙa ta ga Allah subhanahu wata'ala domin irin kyawawan manufofin da Allah subhanahu wata'ala sharanta aikin haji da kuma irin tasiri da aikin haji yake yi gurin getta zuciyan da getta gaɓuɓɓan da getta kuma da tsarkake dukiyan ɗan adam da getta ɗabi'u da mu'amaloli da ke gudana tsakankanin bayi da kuma mahalicinsu subhanahu wata'ala da aka aikin haji wani irin communication ne sadarwa ne tsakankanin bayi da Allah wanda za ka ga aikin haji yana koyar da tsantsan ikhlasi yana koyar da aikace-aikace na imani sannan kuma dai ko babu komi ga kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake duk mutumin kirki babu abin da ke mishi daɗi a cikin zuciyarsa kamar a ce yau ga shi yana yin wani aiki irin aikin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi a duniya kafin ya batta da haka mu sani cewa fa aikin haji wani irin haɗuwa ne Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta na musulunci haɗuwa mai girma wanda idan an haɗu ɗin nan sai ka ga ‘yan uwanta na addini ya yi ƙarfi ƙware da gaske sai ka ga taimakekeniya a tafarkin Allah sai ka ga ya yi girma ƙware da gaske a nan ne za ka ga musulmi manya-manyan malamai da shugabanni sai kaga sun yi arba a aikin haji wanda wannan kuma sai ya gadar da alkhairai da albarkatu masu ɗimbin yawa ga al'umman musulmi a gurguje akwai rayayyen misali idan ka ɗauki kamun wani babban malami a sheik muhammad aminu shinkitsi wanda yana da littafin tafsirinsa adwa'ul bayan fi izahil qur'ani bil qur'an a duniya idan ana taɗin malaman tafsiri a duniya cikin shekara ɗari zuwa yau idan baka sanya al-Sheikh Amin Muhammad Amin Shinkitsi ba to wallahi kofin ba za ta rufe ba saboda irin duniyar wato ilimi da Allah ya bashi Sheikhul Albani idan yana yaban wannan babban malamin yakan ce idan naga Sheikh Muhammad Amin Shinkitsi nukan ga kaman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne yana zaune yana karanta da ɗalibansa saboda irin zurfin ilimi da Allah ya bashi to amma shi wannan babban malami mutumin kasan shinkiq ne mutumin kasan mauritaniya ne kuma yana rayuwarsa a kasan mauritaniya lokacin da Allah ya kaddara masa tafiya aikin haji a cikin kwanakin mina ba ma amina bane a muzdalifa ne a muzdalifa sai ya kasance yana tare da ɗalibansa ga kuma waɗansu manya-manyan malamai na garin makka su kuma suna zaune kusa da shi shi bai san su ba su ban san shi ba to da suka zauna duk inda malamai suke dama tunatar da kawuna ne ko dai nasiha ko wa'azi ko kuma tattaunawa ne ilimi wanda zai amfani al'umma to suka dan fara tattauna su waɗannan malamai na saudiya to shi kuma ashek muhammadu aminu shinkitsi yana gefe shi ma sai ya tsoma baki cikin tattaunawa to kafin su gama tattaunawan sai suka ga kai ashe wannan wani kundi ne wani teku ne na ilimi nan ke kusa da mu amma ga yana cikin tawali'un shi da kaskantar da kai ga Allah sai kan tambaye shi kai daga wata ƙasa kake ya ba su labarin ga ƙasan da yake suka ce ina ai rayuwanka tafi ƙarfin ƙasan Mauritania ai wajibi ka dawo ƙasa mai tsarki ka zauna to shine aka yi magana da al'alama bin Bas har Sheikh Muhammad Aminu Shinkitsi ya dawo garin Madina ya zauna yana karantarwa a Jami'atul Islamiyya to to wannan karantarwar da ya a jami'atul islamiyya da zaman da ya a madina irin taimakon da allah ya yi ma al'umma tun daga karan kanshi shi malamin ya fa'idantu kwarai da gaske a zaman shi a ƙasan saudiya domin ya ƙara samun haske a rayuwar shi ta janibin aƙida to sannan shi kuma ya baza kolinsa ya karantar da al'umma wanda har yau a duniya in ana maganin shek aminu muhammad aminu shinkiti to ana maganin wani teku ne a cikin ilimi mai tsoron allah wanda yake duniyan ilimi ba za ta cika ba inda baka ambata da sunan shi ba to kaga wannan aikin hajji ne ya gadar da irin wannan alkhairi da albarka mai yawa hakanan zaka ga idan an je aikin hajji akwai wani masallaci na nan a gefen masjidil haram ana kiran shi masjid bin bas a wannan masallaci akan samu manya-manyan malamai ina faɗin na wannan zamanin ya ba na zamanin magabata ba za ka samu al'allama bin ba yakan zauna ya karantar a wurin sai ka ga irinsu a shekul albani su shek muhammad bin osaini suna zaune a wurin idan aka ɗauko wata matsala na ilimi a tattauna ta daga nan kuma sai a samu wata matsaya cikin irin tattaunawan da suka yi al'allama bin ba ya taɓa yin wani darasi a kan shin aikin hajjin tamattu'i wajibi ne ko ko sunna ce mustahabbiya ya tattauna tattauna mai zurfi akan cewa sunna ce mustahabbi ba wajiba ba ce a lokacin nan da ya gama bayanansa sai ya ce shekul albani yana nan gurin aka ce yana nan da yake shi makaho ne bai gani ya ce to don allah shekul albani ya zo ya ƙara mana nashi bayani don shi ya tafi akan cewa wajibi ne yin tamattu'i shekul albani shi ma ya miƙe ya bayani ya bayani ya bayani na ilimi ya tabbatar da cewa aikin hajjin tamati'i shi ma wajibi ne da suka gama wannan tattaunawan ɗaliban da suke yori wayan suka ce fasakata duk su biyun sai suka shuru ba jayayya ba tattaunawa ne na ilimi wanda ake nema a gadar mu al'umma da tsoron Allah to haka aikin hajji yake in ana gaya maka irin damammaki na alkhairi da aka samar ta sanadiyyar aikin hajji malamai da shugabanni suna haɗuwa ba zai ƙididdigo ba to haka nan da talakawa da masu kuɗi akan haɗu daga nan akan ƙulla wani alaƙa yadda za a ciyar da addinin musulunci gaba yadda za a fitar da irin cibiyoyi ɗin nan na ilimi cibiyoyi na taimako cibiyoyi na waƙafi duk daga nan akan ɓaɓɓugo da alkhairai masu ɗimbin yawa sai kaga an samar da fahimtar juna tsakankanin al'umma kaza da al'umma kaza al'umman gari kaza da gari kaza ƙasa kaza da ƙasa kaza sai kaga an haɗa an dunkule sai kaga da talakawa da masu kuɗi duk an haɗu a cikin tunanin iri ɗaya ya jama'a mu sani cewa fa aikin haji wani irin haɗuwa ne da musulmi suke yi a bigire ko kuma ɗaki na farko da Allah subhanahu wataala ya asayin makanil bait ka tuna lokacin da aka kintsa mu annabi Ibrahim aka nuna masa wuri aka kintsa masa aka tattalin mishi duk abin da ya dace domin ya gina shirka ko karamin shirka ko babban shirka Allah subhanahu wata'ala ya nufaci a kadaita shi ya kaunaci a kadaita shi kada a tara shi da kowa a wurin cancantan bauta ko a cikin suna da aiki ko kuma a cikin ababen da Allah subhanahu wata'ala shi yake banta a ciki to wannan shine babban abin da Allah ya abin da ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta dukkan ibadun da ka gani wanda a ciki akwai aikin haji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci wannan sako da kyau cewa fa an shar'anta aikin haji ne domin a tabbatar da tauhidi an shar'anta sallah ne da azumi da zakka da sadaka da biyayya ga iya a cikin sunayenka da sifofinka ya Allah kai makadaici ne baka da abokin tarayya manzon Allah ya ƙara jaddada ma Allah innal hamda ya Allah na yadda na aminta na sakankanta cewa dukkan dangogin godiya wani ba wanda kaga dama amma lahira ga baki ɗaya mulkin ya koma hannun Allah bai danka ta a hannun kowa ba bai ba da aranta ba shine manzon Allah ke ƙara jaddada ma Allah la sharika ya Allah baka da abokin tarayya to kaga wannan shine turban da aka gina aikin haji akai kuma turban da aka gina duk wata ibada akanta da aka ya wajaba akan mu musulmi mu sani cewa duk wanda ya tashi zai tafi aikin haji to dole ne fa a cikin al'amarin aikin hajinsa a ga alamomi na ɗa'a ga Allah wanda ta shafi zuciyar maniyyaci aikin haji kar a ganka ka shirya za ka tafi aikin haji irin yadda kake a watanni shida baya haka kake a yanzu haka kake lokacin da ka tafi ɗakin Allah haka kake lokacin da ka dawo kamar wanda ake cewa yayi ma duniya zuwan zomo ya je a guje ya dawo a guje ya je yayi zuwan banza ya dawo a banza kenan ai duk lokacin da ka tashi zaka tafi aikin haji to shikenan tuba da istighfari ya lazimce ka zaka mai da haƙoƙa ga masu ita wanda ka san ka zalunce shi na dukiya ka mai da mishi da dukiyarsa wanda ka san ka zalunce shi kai gibansa ka ci namansa kai mai mummunan zato ka tauye mishi haƙi zaka je ka nemi afuwansa da neman gafaransa za mu ga ka fuskanci istihara tsakankaninka da Allah za mu ga kana neman mutanen kirkin da za ka yi tafiya da su ya yi nuni a kan cewa tun daga gida al'amuranka sun fara canzawa kenan to lokacin da ka fara tafiya aikin haji za mu ga ka fita gida da addu'a za ka shiga mota ka yi addu'an shiga mota za ka yi addu'an tafiya za ka tafiya kana ambatan Allah in ka zo kana tashi sama a jirgi kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya fi cin shingam ɗin da ake idan za a tashi a jirgi in za a sauka kana subhanallah subhanallah da ire-iren waɗannan abubuwa ka sauka ƙasa mai tsarki mu ga irin yadda za ka mutunta alfarman ɗakin Allah alfarman garin annabi sallallahu alaihi wasallama za ni magana akan alfarman maka insha Allah ta'ala cikin kwatsubobin da za su biyo nan baya mu ga kana mutunta waɗannan ɗakuna kana kimanta su kana jin girman su a cikin zuciyarka akwai daga cikin magabata wanda yana da mata a garin makka amma idan ta mishi laifi saboda kimanta alfarman garin makka baya iya yin mata fada a cikin garin makka sai dai ya dauke ta ce wance zo mu je anguwa sai su tafi yana da wani gida a arafa a arafa ba shi a cikin hurumin makka sannan ya je da ita to a lokacin ne zai mata fada ke ba ki ganewa ne ke baki san kaza bane ba na ce kar ayi ba in ya gama mata faɗan sannan sai ya ɗauko ta ya dawo da ita saboda tsayaban girmama ɗa hurumin Allah subhanahu wa ta'ala to mu ga yadda kake girmama hurumin Allah ba za ka yi zanga-zanga a maka ba ba za ka yi zanga-zanga a madina ba ba za ka saci kayan wani ba ba za ka tsinci abubuwan mutane ka riƙe ba ba za ka riƙa batsa ba ba za ka riƙa cutar da musulmi ba ba za ka riƙa tauye haƙoƙan masu haƙi ba ba za ka saki baki kai ta taɗi irin yadda kake a najeriya ba ka zagi shugaban da kaga dama ka aibanta wanda kaga dama malamin da kaga dama ma ka bata shi ka yi miki mummunan zato ka zo ka ce ai su ne ma aka ba su kuɗin zaɓe su ne aka yi waye duk mummunan zato rajaman bil ghaibi lokacin da ka tafi aikin haji muna son mu ga tasirin aikin haji a tare da kai mu ga yanda kake miƙa wuyanka ga Allah kana biyayya ga Allah kana nisantan ababen da Allah ya hana mu ga irin yadda zaka baza kokari domin ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin al'amuran aikin haji ka tafi akan matafiyan annabi ka kwaikwayi dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kana mai watsi da zantuttukan ɗaiɗaikun mutane domin idan ka ce za ka ɗauki al'amarin ɗaiɗaikun mutane ne kowane malami ya zo ya gaya maka ga irin nashi to haka nan za ka yi biyu biyu a mai da kai kamun wata shirwa da iska a sama ya kashe ta kuma yake kaɗa ta amma ka tsaya duk abin da za ka yi ya manzan Allah ya yi a wannan wurin idan aka gaya maka wannan kawai ka wadatu da shi shin a ina manzan Allah ya ɗauki ihrami ko ce a ɗauki ihrami daga miƙati to miƙatin mutanen Najeriya yanzu aka yi na cikin ruwa to kai shiri cewa in dai maka za ku wuce to ka ɗauki ihraminka daga cikin jirgi ka ƙyala zantuttukan wai jidda miƙati ne wane ne wane ne wane ne har wani ya zo da wani falsafan shi da duk ka ƙyala wannan maganganun mutane ne manzan Allah bai san jidda a matsayin miƙati ba sayyidina Umar a zamanin shi ya fitar da rabir domin tana daura da zulha tana daura da juhufa sayyidina umar ya fitar da ita a matsayin a matsayin miƙaci na mutanen da za su zo daga wato ainihin nahiya irin tamu amma sayyidina umar da sauran sahabbai ba san jidda a matsayin miƙaci ba ba su san idan ka daura ihraminka ka fito da hannu tun daga garin makka a garin madina kila daga zulhulaifa ka ɗauki ihrami sai wani ya fito da hannun shi na dama bai san cewa wannan ana yi ne kawai lokacin da aka zo dawafi ba kana zuwa dawafi za ka fito da hannunka kana gama dawafi za ka mai da hannunka shi ke to dukka bibi irin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gudanar da aikin hajjinsa ka kwaikwaye shi a cikin ƙananan al'amura da manyanta amma ka sani cewa fa kana yin haka ne domin hajjinka ya zama mabaro ya zama kubatacce manzan Allah ce wal hajjul mabaruru laisa lahu jaza'un ilal janna duk aikin hajjin da ya zama mabrur ya kubuta daga ababen da shari'a ta hana akwai ababen da shari'a ta hana kawo qur'ani ya ce faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj duk wanda ya daure ninyan zai aikin haji to babu rafasu batsa da kwa- da da da duk wata ɗabi'a da za ta motsa sha'awar mace ko namiji ko da ko matarsa ce in dai kada ka ce labbaika umratan ko labbaika hajjan babu sauran wannan babu saura ko ka riƙe matanka da niyyar sha'awa ko ka rungume ta ko ka sumbance ta haramun ne duk yana daga cikin mahazurat sannan ko babu jayayya sannan babu duk wani fasikanci dama can fasikanci haramun ne to ballantana kuma idan ka daura niyya da aikin haji sannan duk wanda ya daura niyya da aikin haji ba zai rufe kanshi ba idan namiji dole ya takaitu akan kanshi na nan a buɗe sannan zai tajarrudi zai wafinta daga riga da wando da duk wani abin da aka sana'anta shi da irin yanayin riga da wando wannan wandon kuwa ko ɗan kamfani wannan rigan ko da ya singileti ne ko falmara duk za ka wofinta daga gare su sai dai 'yan mayafai guda biyu gefto da izari su kaɗai za ka yafa kuma kanka na buɗe ba za ka yanke ƙumba ba ba za ka fesa turare ba ba za ka yi aski ba ba za ka yi farauta ba ba za ka yi aure ba ba kuma za ka ɗaura ma wani aure ba ba kuma za ka yi shaidan ɗaura auren ba duk ba za ka yi waɗannan abubuwan ba akwai abubuwa mahazuratul ihram duk wanda ya tashi zai je aikin haji duk sai ya karance su kuma ya nisance su sannan ka baza kokarinka ganin cewa ka yi tafiya da mutanen kirki in za ka yi tafiya ka yi tafiya a tawagan malamai domin ka riƙa kwaikwayon irin abin da suke yi ana sa ran malamai na Allah suna nan suna bi keke da keke suna bin tako tako gurbi gurbi na sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to in za ka yi tafiya ka tamu tawagan mutanen kirki kar ka je a jefa ka cikin kowane kare da doki irin gurup gurup ɗin da ake a sanya mutane a mota in an sauka a jirgi a jidda kai ka ɗan raɗe sai ka duba sai ka zaɓa ka zaɓo ina malam wani wanda ka san shi jajabtacce gurin bin sunna don akwai malamin da yake so ma ɗan uwan ɗaya ne ka samu malamin da ka sani ƙwararre gurin bin sunna ka raɗe shi ka riƙe mai jaka ka ce malam mu je duk gurup ɗin da za a sa wannan malamin ya zama kana cikin wannan gurup ɗin in so samu ne haɗaki ku zauna ɗaya kaga yadda yake tashi yana kusantan Allah cikin dare yana addu'a kaga yadda yake ambatan Allah ka kwaikwaya kaga alamun tsoron Allah da bin sunnan ma'aikin Allah a tare da shi ka kuma sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya aikin haji bai yi arrafasu ba batsa da kuma duk abin da ke motsa sha'awa bai yi fasikanci ba to ladan shi a wurin Allah ya koma kamar yadda mahaifiyar shi ta haife shi gabaki ɗaya zunuban shi an goge mishi kai kwaɗayin irin wannan hajjin ya kai ɗan uwana mahajjaci sannan kai kai ƙoƙari ganin ka fa'idantu da aikin hajjin ka aikin hajjin kai amfani da kai a duniya amfani da kai a lahira a lahira dai akwai waɗansu ibadu wanda in ba a can wurin ba ba a samun su ina ne za ka je kai sallah a baka lada dubu ɗaya in ba a masallacin annabi ba ina ne za ka je kai sallah a ninka maka ladan sallan ka sama da sallah dubu ɗari in ba a masallacin ka'aba ba ina ne za ka je kai dawafi a faɗin duniya in ba a ɗakin ka'aba ba kaulaha koko koko za ka je irin yadda yan shi'a suke yi ne a menene wancan wurin a ƙasan iraki ai in ba a ɗakin ka'aba ba inda ake dawafi a duniya a a garinku kuna da kuna da kuna da quba ne da zaka yi tsarki ka je kai sallah raka'a biyu a baka ladan umara sai dai a garin madina ko ko akwai dutsen uhud ne da za ku je ziyarar shuhada uhud idan ka je garin madina akwai abubuwan da suke sai a can ake samun su akwai wato abubuwan da zaka amfana da su na tsoron Allah kai abubuwan suna da za mu dora akan wannan insha Allah ta'ala muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka Allah ya datar da alhazanmu ya Allah waɗanda ka nuface su da zuwa aikin hajjin Allah ka karɓa aikin hajjinsu waɗanda Allah bai nuface su da zuwa ba Allah ka nuface su da zuwa kuma Allah ka karɓa ayyukanmu ga baki ɗaya Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka gyatta mana ɗabi'unmu Allah ka kyautata mu'amalolinmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah ka yaye mana talauci da kunci da talauci ya Allah ka samu karfin abinci Allah ka samu fi karfin abin sutura Allah ka samu fi karfin masauki ya Allah kada ka ban mu cikin tsaraici ya Allah duk cikin mu tsairatatu ne sai wanda ka tafatar Allah ka tafatar da mu ya Allah duk cika mu wata ne sai wanda ka cire Allah ka ciyar da mu ya Allah duk cika mu matsorata ne sai wanda ka amintar Allah ka amintar da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya shugabanninmu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka ja mu farfadansu zuwa ga dukkan alkhairi ya Allah ka taimaki malamanmu Allah ka taimaki addini ka taimaki al'umma da rayuwarsu da dukiyarsu da iliminsu da lokacinsu ya Allah ka ƙara musu haske da buɗi Allah ka ƙara rayuwa a cikin ka ƙara albarka a cikin rayuwarsu ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ya Allah abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب